أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ان uwa barkamu da haduwa a wannan rana mai albarka rana ta lahadi a shida ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar annabi alaihi salatu wassalam wasu zo daidai da sha takwas ga watan abrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kuma insha allahu a cikin karatun nan namu na littafin riyadu salihin za mu tashi a cikin a wato kitabu adabi ta'am babu tasmiyati fi awwalihi wal hamdi fi akhirih hadisi na 733 wato babin da yake magana akan muhimmancin yin bismillah a farkon cin abinci da kuma yin hamdala bayan an gama وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديث أكن أشد من عائشة رضي الله عنها ألا يزيد إذا قالت تشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعاما في صفته maza Allah tira da musu Allah su bata gare shi ya kasance yana cin abinci tare da mutum shida min ashabi da sahabbansa wa za'a arabiyu sai ga wani balaraban kauye ya zo fa akalahu bi lukmatayn sai ya cinye dukkan abincin aloma biyu abincin da mutum shida suke ci har da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum bakwai kenan wannan balaraban kauyen ya cinye shi aloma biyu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذا الله إرادة عمشة الله سبتها قريش يشي أما إنه لو سمى الله لكفاكم لو سمى لكفاكم إيش أما وانا بلاربا قوين da a ce ya ambaci sunan Allah a farkacin abincin ya ce bismillahi to da abincin sai ya isi sai ya ishe ku gaba daya rawahu tirmidhi imam tirmidhi ne rawaito hadisin wa qala hadithun hasanun sahih kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma isnadinsa ya inganta wannan hadisin yana koyar da mu cewa lallai duk abincin da ba a yi da ba ambaci bismillah a farkon shi ba wato Allah yana cire albarkar abincin idan kuma an yi bismillah to abincin ko matsantsantarsa yana isar mutane masu yawa وعن أبي أمامة الباهلي وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائلته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستمر عنه ربنا رواه رواه البخاري آه وانا حديث عن الأجد أبو أمامة Allah ya da shi ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah kira da mutum Allah subhanahu wa gare shi kana idza rafa'a ma'idata ya kasance idan ya dauke abinci wato idan aka dauke wato kabakin abincinsa aka dauke daga gabansa wato idan ya gama cin abinci kenan kala yana cewa alhamdulillah kaseeran godiya ta tabbata daga Allah mai yawa tsayiban godiya mai daɗi mubarakan mai albarka fiye a cikinta wato godiya mai daɗi wacce aka sanya albarka cikinta gaira mukfiyin wato cewa wannan ba mai isarwa ba ne wai abincin komai yawan shi dai wato ba mai isarwa ba ne shi ubangiji yana ciyar da bayansa amma shi ba a ciyar da shi subhanahu wa ta'ala wala mustabnan alhuwai cewa wannan abin da ubangiji ya bamu ai ban mu wadatu ba daga gare shi wato wannan bai sa mun wadata daga ubangiji ba wato wai ba mu da wadatar da zai zama ba mu bukatar kowa a cikin Allah ba mu wato ba har yanzu ba mu wadatu irin wadatuwar da zai sa mu ji ba mu bukatar komai a wajen ubangijin mu ba shi ne ma'anar wannan kuma Allah madaukakin sarki dama ya faɗa a cikin hadisi a cikin alqur'ani ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ko dukkan kuma bukata ne zuwa ga Allah wallahu huwal ganiyyul hamid Allah shine mawadaci kuma abin godewa wato wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin yin addu'a ko kuma irin addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ya gama cin abinci wa an mu'an mu'az bin anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman fa qala alhamdulillah alladhi amali hadha at'am wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wannan hadisin an karɓo shi daga mu'azu bin anasin Allah ya zuci shi yace manzo Allah tsira da mutum Allah ya tabbata gare shi yace man akala ta'aman wanda ya ci abinci fa qala sai yace alhamdulillahi allazi at'ama li hadha at'am wanda yana tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni wannan abinci wa razaqanihi kuma ya azurta ni shi min gairi haulin minni wala quwwati ba tare da wani karfi daga gare ni ko wata dabara ba in mutum ya faɗi wannan addu'ar alhamdulillahi allazi at'ama li hadha at'am wa razaqanihi min gairi haulin minni wala quwwa mutum ya faɗi wannan gufira da kuma ta kaddama min zambi za a gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa rawahu abu dawud imam abu dawud ne ya rawaito hadisin wa tirmidhi da tirmidhi wa qala hadithun hasan kuma yace hadisi ne mai kyau wato wannan hadisin yana karantar da mu cewa bawa a kowane lokaci ya zama mai godiya zuwa ga ubangijinsa kuma wannan godiyar tana janyo wa bawa wato samun karuwar arziki daga ubangijinsa misali a cikin wani hadisin shi irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man labisa sauban duk wanda ya sanya tufafi fa qala sai yace alhamdulillah zai ka sani haza wadana ta daga Allah wanda ya tufatar da ni wannan tufafin wa razaqanihi min gawri hawlin minni wala quwwa kuma ya azurta ni wannan tufafin ba tare da dabara daga gare ni ko wani ƙarfi ba su fi da lauma ta ƙaddama min zan biyo mata askara za a gabata mutum abin da ya gabata na zunubansa har wanda ya jinkirta wato zunuban mutum waɗanda mutum ya riga yi da waɗanda zai yi ma a nan gaba duk za a Allah ya gafarta ba kuma mutum ya zo sanya tufafi ya baɗi wannan addu'a sai babu la yu'ibu ta'ama wasu la ya ibu ta'ama wasu hibabi madihihi wannan babin zai karantar da mu wato cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya aibunta abinci wani irin mutum ya zo cin abinci ya ce kai abincin nan ya fi yaji da yawa ko mutum ya ce kai abincin nan bai yi daɗi ba ko kuma mutum da ya faɗi wata magana haka ko ya ce gishiri ya yi yawa ko yaji ya yi yawa ko ya ce abincin nan ba mai ko wani abu ne irin wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin haka ba a taɓa ba a ruwaito cewa na musulman arziki ya taba aibinta wani abinci ba duk abin da ya samu ci yake idan kuma har ba zai ci mata ba zai aibinta abincin ba zai faɗa wani laifi na wannan abincin ba wasu hibabi malihi kuma da muhimmancin yaban abinci ba tare da an kushe ba domin idan mutum ya zama yana kushe abinci ko da mai gida ne shi to duk lokacin da mutum ya kushe abinci ita wacce ta girka abincin za ta ji ba daɗi a ranta ba za ta ji daɗi ba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما آب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه متفق عليه وانا حديث أكل أشد سيدنا أبو هريرة الله يرضي شيئا ما آب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتبع عيب تعب الشباب وإن اشتهاه أكله إذا يجينا سنشن أبنشن فيكن شيء wa yanka rai huta rakahu idan kuma har ba zai ci ba to sai ya bar shi amma baya aibin ta abinci baya faɗar laifin abinci yana daga yaban abinci mutum ya gode wa Allah bayan ya ci وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكله ويقول نئم الأدم الخل نئم الأدم الخل رواه مسلم وانا حديث أنكر أجد لسيدنا جابر بن عبد الله الله يجب الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم تعالى أهله قدما فقال صلى الله عليه وسلم يا يا تنبي يا ننسى كود ميميا تباشي فقالوا ما عندنا إلا خل تقول تعي باب ميا أو جنب سيدي خل خل إنن وني أبني حكا من آمي ولا أنا إيتن أبن سيدش وانا أبني من آمي آمي أنا إيتن أبن سيدش أنا إيه دمجلس أنا إيتن أبن سيدش ودعا به sai annabi sallallahu alaihi wasallam sa a kawo mashi wannan din fa da ala ya'kul wa yaqul sai kasance yana ci kuma yana cewa ni'mal udmu al khal yace ma da da wannan miya wato khal ma da da wannan miya a wannan khal din wannan hadisin yana koya mana wato ladabin cin abinci irin na annabi sallallahu alaihi wasallam shi kan dinnan a kamus wato kamar dictionary na harshen larabci suka ce khal shine wato ruwan inabi wanda ya riga ya yi tsami kuma yana magance ciwon ciki yana maganin kurajen baki yana maganin ƙaiƙayin makogoro da sauransu yana maganin ciwon haƙori yana kuma maganin ƙonan wuta yana maganin ilis ciwon kunne da sauransu shi kalɗin babu ma ya ƙuluhu man hadara ta'ama wa huwa sa'imun izalam yiftir wannan babin zai karantar da mu ladabin abin da mutum zai faɗa idan aka kawo mishi abinci alhali shi yana azumi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب وإن كان صائما فليصلي وإن كان مفترا فيطعم رواه مسلم وانا حديث أنكر مسجد سيدنا أبو هريرة الله يبدو شيء يتشم زعل صلى الله عليه وسلم ياتي إذا دعي أحدكم إذا أنا كلا أينكو دعا بسين أبنشي أكا مسكين أبنشي fare jikta lalle mutum ya amsa wannan tayin da ya kada sa'iman farisalli idan mutum ya kasance shi mai azumi ne to yayi wa wannan mai abincin addu'a ta alkhairi misali mutum ya ce Allah sa albarka ko kuma mutum ya ce na gode Allah ya saka da alheri wayan kana muftiran idan kuma mutum ba azumi yake ba fa ya da amto sai shi rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito shi malamai suka ce ma'anar farisalli illan fariyadu wato ya addu'a da mai ga wanda ya ba shi abinci ma'anar kwale ya ta'am shi ne kwale a kurwa to mutum ya ci wato nan idan mutum ya kasance yana azumi azumin nafila domin idan lokacin azumin farilla ne shi ma wanda zai maka ta yin abincin a shi ma azumi ne باب ما يقول من دعي إلى طعام فتبعه غيره wannan babin zai mana magana akan wanda aka kira shi zuwa ga cin abinci sai wani wanda ba shi ba a kira shi ba amma yana tare da kai sai ya bi ka kuka tafi wannan wata kawar misali a ce an gayyace ka wata walima ko wani ya gayyace ka ku je gidan shi ka ci abinci to lokacin da ka tashi za ka tafi sai wani wanda ba tare aka bai ce ku da shi ba sai ya bi ka to abin da zaka faɗa yadda zaka yi idan irin haka ta faru da kai ana bi mas'udin al-badri radiyallahu anhu qala دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم بطعام صنعه له خامس خمسة فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع قال لا بل آذن له يا رسول الله متفق عليه wannan hadisin an karɓo shi daga abu sa'idin abu mas'udin albadari Allah ya rinda shi yace da ara julun annabiya sallallahu alaihi wasallam ne ba'amin sana'ahu lahu wani mutum ya kira mutum ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wani abinci da ya shirya shi musamman domin sa kamisa kamsati wato ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutum biyar wato annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mutum hudu kenan sun zama tubiya fa tabi'ahum rajulun sai wani mutum daban ya bi su wanda shi ba a gayyace shi ba bala ma balagal bab yayin da suka je bakin kofa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa mai gidan inna hadha tabi'ana yace ga wannan wane ya biyo mu fa in shi ta anta azana lahu idan ka so kai masa izini shi ma ya shigo wa in shi ta rata in kuma baka so ba to shikenan ya koma in ka so to ya koma ko kai masa izini ya shigo ko kuma in ka so to shi kenan ya koma ala bal sai mai gidan yace a kala la sai mai gidan yace a'a kada ya koma bal azanu lahu bar dai shi ma ne masa izini ya shigo ya rasulullah ya mu aikin Allah to wannan duka yana nuna mana wato ladabi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda yake koyar da mu mu al'ummarsa domin wani lokacin mutum yana iya gayyatar ka ka zo gidan shi ka ci abinci saboda kai kuna shiri da shi mutum yiwu kuma akwai wani wanda shi wanda ya gayyatar bai san wani ba kai ya sani bai san shi ba wata ilba kwanka ne ya zo zuwan shi kenan sanda ya zo sanda aka gayyace ka shi bai zo ba to bayan an gayyace ka sai ya zo don za ka tafi da sai ka sai kuma bakon naka ya biyo ka kuka je tare da shi gidan gidan wancan mutum saboda haka an je sanda shi kai ya sani bai san wancan ba sai ka nema wa shi wannan ɗin izini idan mai gidan ya so shi kenan sai ya shigo in bai so ba sai ya koma babul akli min ma yalihi wa wa'azihi wa ta'jibihi min wa ta'jibihi wa wa'azu wa ta'jibuhu man yasi'u akluhu wannan babin zai mana magana akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cin abin da ke gabansa da kuma yadda yake wa'azantarwa da kuma lalantar da wanda yake munanawa wajen cin abinci an umar ibn abi salamata radiyallahu anhu ma qala kuntu gulaman fi hijri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tadishu fi sahfa fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gulam sammi allah ta'ala wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika muttafaqun alayhi wannan hadisin wato an karɓar shi hanyar abuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun ba da labarin shi a karatun na baya shi ne sai na Umar dan Abu Salama Allah ya dinda su yace kuntu gulaman na kasance ni karamin yaro ne fi hijri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin kulawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi ta'ish fi sahafa ta kasance hannuna tana yawo a ƙaryar abinci wato idan an ajiye abinci sai ya ji gaban wancan ya ji gaban wancan da inda na gaya mun sai ya ga da ƙara li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min ya gulam ya kai dan yaro san billah ta'ala idan ka fara cin abinci kai bismillah ka ambaci sunan Allah wa kul wa kul bi yaminika sannan ka ci da hannunka na dama wa kul mimma yalika sannan ka ci daga abin da yake gabanka mutafaqun alaihi hadisi ne da aka haɗu a kan wato hadisi ne ingantacce wannan hadisi yana koyar da mu ladaban cin abinci cewa mutum in zai ci abinci ya rika cin daidai gabansa kuma idan abinci ya kasance dukkanin sa iri ɗaya ne wa an sana mata binin akwai radiyallahu anhu ana rajulan akala inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shimari fa qala kul bi yaminika qala la astabi qala la لا استطعت ما منعه إلا الكبر وما رفعها إلى فيه رواه مسلم وانا حديث عن كان أجل بسلمة بن الأكوي سلمة الأكوأ ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato mutum ne shi mai matakar gudu cikin sahabbai Allah ya masa baiwar gudu idan za a wuni ana gudu baya gajiya wata rana wasu mutane sun saci wasu raƙuma na annabi sallallahu alaihi wasallam salamatu ya bi su akan doki ya bi su akan doki sai ya ga kamar dokin ma baya gudu saboda haka kawai sai ya sauka daga kan dokin ya bi su a guje suka sai da suka gudu sai da suka wuni suna gudu amma suka waigo sun su gan shi gashi nan dambu daga ƙarshe ne ya suka yi saranda suka ce suka ce kawai zo ka kama mu suka suka yi saranda suka tsaya sun gaji sun zuke kan dokin ma sun gaji amma shi da yake bin su a kafa bai gaji ba saboda haka suka yi saranda suka tsaya a nan da sana mafi ya tsaya ya zo ya kama su ya kama su ya dawo da su gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa kirari yana cewa mafi alkhairin mafi mafi alkhairin dakarun mu na ƙasa shine salamatu dan akawo yace anna rajulan akala inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shimali wani mutum ya ci abinci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma da hannunsa na hagu yake ci faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kul biye minika ka ci da hannunka na dama qala la asqi sai ce ba zan iya ba qala la saqada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bai shikenan ba za ka iya din ba ba mana hu illa kibr ba wani abu ne ya hana shi bin nasihar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai jiman kai kuma rafa'aha ila fi to tun daga ranar wannan mutumin sai hannun nashi ya shanye yana ba ya daga shi zuwa ga bakinsa rawahu muslim muslim ne rawaito shi wato wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ne ya yi addu'a ne akan sa yayin da ya ga tsananin girman kansa yayin da ya ga tsananin girman kansa ya masa nasiha ne ce masa wani ka ci mana da hannunka na dama sai ce ba zan iya ba saboda girman kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan ba za ka iya din ba shikenan ko tun daga ranar sai hannunsa ya shanye ya kasance ba ya iya daga hannun zuwa ga bakinsa wannan hadisi yana nuna mana wato muhimmancin karɓar nasiha idan an wa mutum da kuma sharrin da ke cikin girman kai da yana sharrin da girman kai ke iya jawo wa mutum babun nahayi anil irani bayna tamratayn wa nahwihima idza akala jama'a idza akala jama'a wa jama'atan illa bi idni rifqatihi wannan hadis wannan babin zai mana bayani akan hani game da wato gwama dabino kwaya biyu ba dabino ba kuma menene inda abu ne mai kwaya kwaya ko dan wake ko nama ko ma menene in kuna ci tare da jama'a to kada ka rika cin kwaya biyu sai da izinin sauran abokanka abokan cin abincin sai ka gaya musu ce jama'a ni ma guda biyu zan ci ga kowa ya sani kenan amma kada ya zamto kai kadai ka rika hada biyu kana ci sauran mutane ko yana cin kwaya daidai ka kuma kana haɗa biyu kana kana rusawa a cikin bakin ka yanzu wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an jabala bin shuhaimin qala asabana amu salat asabana amu salatin ma abin zubair baru zikna tamra wa kana abdullah ibn umar radiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu na'kulu fa yaqulu la tuqarinu فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ال... عن الإقران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه متفق عليه وانا حديث عن قرأوش لغتابئي من سنة جبرة بن شحيم يتي أصابنا عام سنة wato yunwa ta same mu a wata shekara ma abin zubair tare da abdullahi dan zubair fa rizqina tamran sai aka azurta mu da dabino wato aka bamu wani dabino wa kana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma yamurru bina abdullahi dan umar ya kasance yana yana wucewa kusa da mu wa nanu na akula alhali mu muna ci sai ya kulu sai ya ce mana la tuqarinu kada ku raka hada bi bi bi bi wa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha an al-iqram wa an al-iqram annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana gwama abinci biyu gwama guda biyu mutum ya kulu sannan yana cewa illa ayin sa azinar rajulu sa akamu sai dai idan mutum ya nemi izinin dan uwansa mutum kuma na alayhi hadisi ya daka da aka malamai suka ce wato idan mutum ya kasance ya san cewa abokan cin nasa sun yarda ya iya cin biyu ko fiye da haka shi kenan sai hakan ya halatta gare shi ma an ba haka ba kan mutum ba zai rika haɗa guda biyu biyu yana ci ba babu ma ya ƙuluhu wa ya faluhu man ya akulu wala ya shiba wannan babin zai gaya mana abin da ya kamata mutum ya yi wanda aka jarrabe shi da yawan ci yana cin abinci amma baya ƙoshi duk abin da ya ci shi ba zai ƙoshi ba da yaya zai yi عن وهشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال واجتمعوا على طعامكم فاذكروا اسم الله يبارك لكم يبارك لكم فيه رواه أبو داود وانا حديث عن كبسلق وهشي بن حرب وانا وهشي بن حرب shine wannan wanda ya kashe sayyidina hamza a wajen a yakin uhud lokacin nan yana kafiri sai wato a ubangidansa mai suna a wannan na jin du'ai matu ya nemi ina jin ko du'ai matu bin ajiyin ne kowa ne shugaba wannan ubangidansa ne ya nemi cewa ya je ya kashe masa sayyidina hamza daga nan ya ba shi yancinsa saboda haka wahashi dama mutum ne gwanin harbi da da mashi saboda haka da ya je wajen yakin uhudu babu abin da yake sai fako yana fakon sayar na hamza yana cikin fakonsa yana fakonsa daidai lokacin sayar na hamza yana cikin yaki yana cikin yana ta kashe kafirin shine ya samu ya saita shi ya harbe shi da wannan mashin ya same shi a daidai wajen cibiyarsa saboda haka da haka ya shahadantar da shi to daga nan kuwa da ya sami yancinsa sai ranar da aka yi buɗin makka a wannan ranar bayan shekara kamar biyar ko shida da ya ƙirƙo din annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga hadda wahashi cikin mutanen da in aka gansu duk inda aka gansu ko a cikin ɗakin ka'aba aka gansu a kashe su wahashi da ya samu labari sai ya gudu ya je ya ɓuya ba a same shi ba saboda haka daga baya sai ya lallaba ya lallaba da ya samu labari cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ka zo kai kalmar shahada to shikenan zai maka afuwar duk laifukan ka na baya ya samu wannan labarin sai ya lullube fuskar sai da ba za a gane shi ba har ya lallaba ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya furta kalmar shahada bayan ya furta kalmar shahada sai ya bude fuskar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga shine yace wa shine yace in tsare ko ne ya rasulullahi yake zo ka gaya min yadda ka kashe min baffana ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fada da ya ba shi labarin yadda ya kashe sayyidina hamza shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka tafi karan ƙara ganin ka yace ka tafi karan ƙara ganin ka yace domin ganin ka zai rika tuna min baffana da ka kashe shikenan kuwa sai ya tafi ya tafi a can garuruwan ƙasar sham sai ya zauna har ya mutu eh yana tare da musulunci amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tafi kare ƙara ganin shi warai ko yana can ba yana can din sai ya ji labarin lokacin da aka ake yakin yan radda wannan musulma mutum kazzab wani mutum da ya fito yake wai shi ma annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya bar duniya a zamanin halifancin sayyidina abubakar to lokacin da aka zo ana yakin yan radda sai shi wannan wahashi ya ɗauko wannan mashin nasa ne wanda ya kashe sai na hamza da shi ya ce to ya ce na kashe masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so ya ce to yanzu kuma bari in zo wajen yaƙi ko Allah zai bani sa'a in kashe babban maƙin annabi da shi kenan kuwa da ya zo wannan wajen yaƙin ya lallaba ya lallaba har ya samu musulmatul kazzab ya same shi ya harbe shi da wannan mashin ya yi sa'a kuwa ya same shi ya kashe shi shi ya kashe musayar mutum kaza rawahu abu dawud abu dawud ne rawaito hadisi to hadisi an sabu daga wahashi bin har yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna sahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalu yace sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce masa ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna na'kulu wa nas wa la nashbu ya ma'aikin Allah mu mun kasance muna cikin abinci amma gashi ba ma goshi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu bala allakum taftariquna yace la Allah wata il kuna cin abinci ne a rarrabe kowa ya ci nasa daban-daban shi yasa ba ku goshi qalu na'am sai suka ce kwarai kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace musu fajtami'u ala ta'amikum inda ku rika taruwa ku ci abincin ku tare da juna wani ku rismallahi yubarak lakum fi ita kuma in za ku ci abincin ku ambaci sunan Allah za a sanya muku albarka cikin sa wato kenan abin da hadisin yake koya mana shine a rika haduwa ana taruwa ana cin abinci tare sannan kuma za a fara cin abincin kowa ya yi bismillah insha Allah za a san Allah zai sanya albarka cikin abincin komai kankantansa za a koshi in Allah ya yarda albarka za ta sauka a cikin abinci ya zama sahabi marasin da ya yi imani kuma ya ga annabi kuma annabin ma ya gan shi ya zama sahabi sahabi ne eh kwarai da gaske kwarai da gaske eh ai shi ne tafiya yi ya zama bai dawo garin maka ko madina ba har ya bar duniya kuma wannan kisan sai na hamza ɗin da ya yi sai da abin ya taɓa shi domin a ƙarshen rayuwarsa sai da Allah ya jarabe shi da yawan shan giya ƙwarai da gaske a can sham ɗin inda ya tafi idan an duba cikin littafin wannan usulul gaba na ibn al-asir da kuma al-isaba fi tamyiz sahaba na hafiz ibn hajar al-asqalani duka sun kawo tarihinsa wannan kisan sai na hamza din da yayi wato kuma sallar ya kashe sai na hamza addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a gare su wanda suka yi kisan to da ku tunna ganin wannan ne wannan ne ya taba shi domin kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ba taba gani ya zuba hawaye irin yadda ya zuba da hawaye a ranar da sai na hamza ya shahada ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuba hawaye sosai dan bayan an dawo daga yakin uhudin sai mutanen madina suka kasance kowa sai da yan uwansa suna ta kuka wani ya yi shahada suna ta kuka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan din sai ya ƙara dumama musu zuciya sai ya ce Allah sarki Hamza shi ba shi da masu yi mashi kuka to da mutanen Madina al-Ansar suka suka ji labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka shi kenan suka zo suka taru a kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suna ta kuka suna kukan sayyidina Hamza saboda haka suna ta yi suna ta yi har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake fuskanta shi haka yace amma daga yau to babu wani kuma bayan sai na har babu wani wanda za a saki taruwa ai kuka saboda shi babu al-amr bil akli min janib al-qas'ati wan nahyi an al-akli min wasfiha wannan babun zai mana magana akan muhimmancin cin abinci daga gefe da kuma hani daga ci daga tsakiyar ƙwarya kada mutum ya cin abinci ya ci daga tsakiyar ƙwarya a mutum ya ci daga gefe gefe hadisun da muka kanta ɗazu na wannan umar bin abi salama a cikin shi akwai maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace masa kulmin ma yalika ka ci daga abin da ke gaban ka wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam qala albarakatu tanzilu wasta ta'am وكلوا منها فتيه ولا تأكلوا من وسطه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديث أخر أشدق سيرنا عبد الله بن عباس الله يبدي شيء يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع الله صلى الله عليه وسلم يتي البركة تنزل وسط الطعام البركة تنا سوكاني أتكير أبنشي وكلوا منها فتيه ولا كنت أبنشي كنت بجيفة جيفة أبنشي wala ta akulu min wasfi kada ku ci daga tsakiyar abinci rawahu abu dawud abu dawud ne rawaito shi da tirmidhi da tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih yace hadisi ne ingantacce ko mai kyau imamu shafi'i yace idan mutum ya ci daga gaban waninsa ko kuma ya ci daga tsakiyar abinci to lallai wannan laifi ne laifi ne ga duk wanda ya aikata haka musamman ma idan ya kasance ya san wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam da haka idan kuna cin abinci mutum ya zo ya sa hannu a tsakiya to ku buge hannunsa ko kuma ku ɓaci abin da ya shira ɗin ku ɓaci kuma yadda shi wajen an abdullahi bin busirin radiyallahu anhu qala qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam qasatun yuqalu laha al-garra'u yahmiluha ab'atu rijalin falamma falamma adhahu وسجدوا وسجدوا بها وتي بتلك الأسعى يعني وقد وقد سرد فيها فالتفوا فالتفوا عليها فلما كسروا جفا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيه رواه أبو داود بإسناد جيد wannan hadisin an karɓo shi daga maɗaukin akushin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne abdullahi bin busri shi yake ɗauke da wato akushin da annabi sallallahu Alaihi wasallam ke cin abinci duk inda za a ji shi ke ɗauke da wannan radiyallahu anhu Allah ya dade shi kala yace kala lin nabi sallallahu alaihi wasallam qasatu bi qawl al qarra yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wani akushi wanda ake kiran shi al qarra sunan akushin kenan ya hamiluha arba'atu rijal mutum hudu ne mutum hudu ne suke iya suke dauke da wannan akushin sanan ma abhan wato yayin da suka kai walaha wata dubbuha suka yi sallar walaha وفيها بتلك القلقة تأخذوا دولنا أقسم يعني وقلسر دا على هالي أنا قسمنا عن سنة أبن سعشك واتو خبرتو جن وانا أبن سنة سريد لخبرتو فلتفو عليها سيزكا كيوي أبن سنة فأنا ما قسرون يعني سكا جوا جسا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تتكعنا صلى الله عليه وسلم تاشي يطلبنا أكم قيوسا يعني ذي شعبن سنة فقال أعرابين سيوان بلاربا قويتي ma hazil jinsa yace wannan wannan wani irin zama ne wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zama irin na almajirai qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha ja'alani abdan karima ubangiji ya sanya ni hakika Allah ya sanya ni ni bawa ne mai girma a gunsa wato mai karamci wala mai ja'alni jabbaran anidan ubangiji bai sanya ni in zama mai girman kai mai taurin kai ba mai mai ketare dokokin ubangiji ubangiji bai sanya ni in zama mai taurin hanci ko mai mai zalunci ba ثم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace kulo min hawalaiha to ku ci daga gefe gefen wannan abincin wa da uzur wata ha yubarak fi ku bar tsakiyar abincin za a sanya albarka cikin sa rawahu abu dawud bi sanadin jayyid imam abu dawud ne ya rawaito hadisin da isnadi mai kyau wannan hadisin yana yana wato wannan hadisin yana karantar da mu irin ladabi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kyawun halinsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke duk sanda zai ci abinci wato yana yana kusan tsugunawa yake ba zama yake ya bubbuɗe irin yadda mu yanzu muke yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam a kowanne yanayi nasa yana nuna yana wato karantar da mutane kaskantar da kai babu karahiyatul akli muttaki'an wannan babin zai karantar da mu wato hannun mutum ya rika cin abinci a kwance an hana mutum ya rika cin abinci a kwance ana bi jin haifata wa habu bin abdullahi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la akul muttaki'an rawahu muslim wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Juhaifa ɗaya daga cikin sahabban da ke siffanta siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu juhaifa din nan a cikin wani hadisin yana cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ayi sallah mutane su suna gaisawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ni ma je na gaisa da shi da na gaisa da shi sai na kama hannun shi na shafa a fuskata da kuma kirjina yace wallahi sai na ji hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kankara sanyi saboda wato tausayi da rahama da ke cikin wannan tafin hannu ya fi kankara sanyi kuma ya fi auduga taushi daga gare shi aka rawaito wannan hadisin yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah jira da mutum Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yace la akulu muttaki'an ni ni ba zan ci abinci a kwance ba rawahul bukari bukari ne rawaito shi wannan imamul kaddabi ya ce abin da ake nufi a nan wato wai mutum ya rika ya ci abinci haka yana jingine akan gwiwar hannunsa wai a kishingida kenan annabi sallallahu alaihi wasallam baya kishingida ya ci abinci a kishingida wai irin mutum ya kishingida din nan ya ya kwanta akan filo ko wani abu haka kishingida annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin haka to da hakan yana nuna kamar wani girman kai ne ko wani abu haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi haka nan baya cin abinci ya zaman tarabbudi kamar zaman haka shi ya zaman tarabbudi to annabi sallallahu alaihi wasallam zai zai ci abinci baya yin irin wannan zaman haka nan kuma baya kwantawa a gefen sa haka kamar kishin gida kenan ya ci abinci baya yin wannan cin abinci a cikin gide ɗabi'a ce ta masu girman kai don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma cin abinci da tarabbu'i shi kuma wannan halal ne wato mutum ya haka ya zauna zaman tarabbu'i ya ci abinci wannan halal ne sai shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin haka amma dai halal ne ba hana ba a kwance ne dai aka hana ko a cikin gidi wani anas radiyallahu anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا رقيا يأكل تمرا وانا حديث عن قال أجل بحاد من منذ الله صلى الله عليه وسلم شيء سيدنا أنس بن مالك يتي يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يتي حقيقة أنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم wato muku'iyan wato muku'iyan shine kamar mutum ya zauna ya zama a duwawunsa yana taba kasa inda ya taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a zaune yana cin abinci a haka yana cin dabino ya kura tamra yana cin dabino rawahu rawahu muslim imam muslim ne rawaito hadisi wannan hadisi yana nuna mana wato an an da kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sihi babu akli bi salati asabi'a wasu babu لعج الأصابع وكراهة مسها قبل قبل لعجها وانا حديث أبوانا بابا زي كرتدم muhimmancin cin abinci da yatsa uku idan mutum zai ci abinci ci da yatsu kwaya uku da kuma mun sahabbancin lashe hannu ko lashe yatsu kafin mutum ya wanke su da kuma karhancin shafe yatsu ko goge su kafin a lashe wasu yi babu laƙin ƙasa da kuma muhimmancin wato suɗe a ƙaryar abinci wa abdin lukuma allaci ta tsuɗu minhu da kuma ɗaukar loma da ta faɗi ƙasa mutum ya ɗauke ta wa akliya da kuma cinye loma da ta faɗi ƙasa wa zawazi masiha ba da la'iki bil kafi wal qadam mugari mugari da kuma halarcin wato shafe loma da ta faɗi ƙasa mutum ya ɗauka ya shafe ta da hannunsa sannan ya ci wato ana so mutum idan bayan ya gama cin abinci ya lashe ko kuma ya tsibe a yatsunsa wanda ya ci abincin da su bayan ya gama ci amma yawan lashe yatsu ko tsibe su a yayin da ake tsakiyar cin abinci to wannan kuma makaruhi ne an hana domin wannan mutum ya ana cikin cin abinci mutum ya fito da hannunsa ya lashe ya lashe ya lashe sannan ya sake mayarwa to wannan zai iya sanya sauran waɗanda ake cin abincin da su suke suna kyamar abinci an annabi abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yalqaha aw yulqaha a wannan hadisi an karɓo shi daga sirrin abdullahi dan abbas Allah ya bi shi yace maza Allah jira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce idan akala ahadukum ta'aman idan ɗayan ku zai ci abinci ko kuma idan ɗayan ku ya ci abinci wala ya musa asabi abu kada ya goge yatsunsa hata yalaka har sai ya lashe ta har sai ya tsire ta aw yalika ko kuma ne ya tsire ta kafin ya ya shafi wata kuma wani alai hadisi ne da aka haɗa kansa wato wani hadisi yana karantar da mu wato mutum ya ya siɗe yatsunsa kafin ya wanke su ko kuma ya ba wa wani ɗansa ya siɗe ko wani hadaminsa ya siɗe kafin ya wanke hannun وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابعها فإذا فرغ لعقها رواه مسلم وانا حديث أكبر لدى كعب بن مالك إيه لدى كلمة وقام من الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك أرويت حديث لدى قريش يجي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابعها yake na gama za Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci da ɗan yatsu guda uku bai za fara da daƙiƙa idan ya gama cin abincin yana suɗe yatsun baya uku su ne wato da wannan manuniya da ta kusa da ita da kuma waccan ta ƙarshe da su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cin abinci wannan yana nuna mana wato ainihin ɗanɗan da kai irin na annabi sallallahu alaihi wasallam gaba a nausar lawa da san tun da yake bai taba cin abinci da yatsunsa guda biyar ba bai taba cin abinci ko yaushe abinci yana ci da yatsun guda biyar ba wani lokacin da aka gan shi ya ci da guda biyar don ya nuna halittin yin haka amma ya fi cin abinci da kwaya uku amma kuma tun da yake ba taba gani ya ci abinci da cokali ba bai taba cin abinci da cokali ko wuka ko wani abu ba ko yaushe da yatsunsa yake ci saboda tawazu haka nan bai taba cin abinci yana zaune akan kujera ba tun da yake a ƙasa yake zama ya ci abinci wa an jabirin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bil aqil asabi wa sahfa wa qala innakum la tadruna fi ay ta'amikum al baraka wannan hadisi an karɓo shi daga Jabir Allah ya tsare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amara bila'in asabi wa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da mutum ya rika sude ya tsunta da kuma sude abin da aka ci abinci a ciki wa qala yace innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum baraka da wani kuma kusan a cikin wannan abincin naku ne albarka take ba za ta iya yiwa a cikin wannan na jikin ya tsinka a cikin albarka take za ta iya yiwa a cikin wannan sauran da aka bari wanda ba a ci din ba a cikin plate din ko a cikin tray din ko a cikin kwana wanda kin wannan ne wanda abincin yake ciki wanda albarka take ci shi za aka ce lalle mutum ya rika siɗewa ɗin wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakulha walyumit ma kana biha min azam وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي في أي طعامهم في أي طعامه البركة رواه مسلم وأن حديث الشمال كقول سيدنا جابر الله يرضي شيء maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza waqat luqmatu luqmatu ahadikum idan lomar ɗayan ku ta fada ƙasa fali akuzha to lalle ya dauko ta wal yumit ma kana biha min azam ya goge wato kura-kura ko wani dattin da ke tare da ita wani a kula sannan ya ci kayansa wala ya da a halin shaidar kada mutum ya batta don shaidan wala ya musa hayar da rubin mindili kada mutum ya goge hannunsa da hankici a tayar aka a sabi abu har sai ya tsaye ya tsinsa bayan wala ya dare fi ayyuka amin albarka domin mutum ne san a cikin wannan abincin nasa ne albarka take wa rawahu muslim muslim ne rawaito hadisi cikin wannan hadisi akwai muhimmancin wato goge ƙasa da sauransu wanda ke cikin abin da ya faɗi ƙasa kuma da ya faɗi ƙasa kana cikin cinsa to ka ɗauko abin ka goge ƙasar ka cinye abin ka don kwaɗayin samun albarka kuma wannan yana koyawa zuciya wato ta zama mai ɗanɗan da kai kuma wannan yana wato korewa mutum girman kai kuma an ce kada idan ka bar shi nan baka dauke ba to shi kuma shedan ya samu nayi kenan a ina ganin insha Allah anan za mu tsaya akan wannan hadisi na 752 Allah ta mu gobe daga nan za mu tashi fatan Allah ya sanya albarka cikin abin da muka karanta idan Allah ya sa da tambaya a cikin abin da muka karanta yanzu ko akan wata matsala ta addini to a iya yin tambaya insha Allah akwai tambaya idan akwai tambaya cikin wata matsala ta addini ko sallah ko azumi ko wata matsala da ta addini ko kuma cikin abin da muka karanta an akwai abin da mutum bai fahimta ba sai a yi tambaya na'am na'am washi warai da gaske warai da gaske ai al'islamu ya jibu ma ƙabla shi musulunci ya rushe mutum dille fukan da ya aikata a baya wadai ku insha Allah insha Allah ai wannan kalmar shahada da yi shi ke wada a ce shiga shi musulunci ba zai kankare mana zunubansa ba ai da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai karbe shi ba duk da haka wato albarkar nan da cewa shi ma sahabi ne tana nan tare da shi ware da yana nan da wannan girman na su ba da kuma duk da haka duk girman waliyi kuma bai kai shi ba duk girman waliyi duk girman waliyi bai kai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce akwai sahabi na ƙarshe wanda shine na ƙarshe a daraja wato mafi kankantar daraja a cikin su duk girman waliyi duk yadda waliyi ya kai da girman sa to ba zai kai shi warai da warai da a wani bai kai sahabi ba ai shi sahabbai wannan sinadarin na cewa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sau daya mutum a ce gashi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam gani irin na yarda ya zo ya faɗi yayi kalmar shahada ya ga annabi annabin ya gan shi iya wannan wato duk wani mukami kuma na walittaka mutum ya kai har ya wuce ya kai kololuwa warai da mutum نعم نعم dan uwa yana tambaya game da yanayin tafiya shin wata tafiya ce wace ya halatta mutum ya ajiye azumi to duk tafiyar da ta halatta a iya yin kasar to za a iya ajiye azumi saboda ita sai dai kuma abinda abinda Allah madaukakin sarki yayi bayanin cewa mutum ya ajiye azumi din saboda tafiya ko saboda jinya kuma ubangiji ya ce wa an su mu khairu lakum amma ku yi azumin shi ya fi alkhairi gare ku wani da gaske amma dai duk tafiyar da ta kai a yi mata kasaru ba za a iya ajiye azumi eh kwarai kuwa yawa amma mutum ya daure ya azumin shi ne ya rasa ya yi wa kansa asarar lada mai yawa eh wanda ya tafiya tafiyar da kai a kasar kuma ya ki yi wa kansa asarar lada ɓarai da gaske ladan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya rasa shi ɓarai ku ba ba zai fiye yi ba sai dai asarar ladan ne na ganin shi kenan ba ku wani tambaya na? eh eh yana tambaya ne akan masu cin abinci idan mutane da yawa ne za su ci abinci sai su ba su yi bismillah ba idan mutum ɗaya ya yi bismillah ya ɗauke musu eh to kuma da fuskar ya ɗauke musu ta fuskar cewa ta dalilin wannan bismillah tashi za a sanya albasa cikin abinci da ya ɗauke amma kuma ta fuskar koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ɗauke musu ba ita yin bismillah ba kamar sallama ba ce sallama ce wani ke dauke wani idan muka idan misali yadda muke da yawan nan sai mutum ya zo wucewa ya yi sallama idan ɗaya daga cikin ya amsa mishi shike ya dauke mana duk ba sai mun amsa mishi ba haka nan idan muka zo mu dukan dukan nan dukan mu dinnan a ce tafiya muke mun zo wucewa ta fito da wani sai mutum ɗaya daga cikin ya mishi sallama shikenan ba sai wani ya ƙara ba yawa in gida ma muka zo kofar gidan wani mutum idan ɗaya daga cikin ya sallama shikenan ba sai mun haɗa baki dukan mun yi sallama mun ce salamu alaikum yawwa amma wajen yin bismillah kafin cin abinci to gaskiyar magana akwai buƙatar kowa ya individually kowa ya yi tafa shine eh wallahu a'lam